وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka don uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a wannan masallaci na alhaji muhammadu ungimi a jihar borno a garin maiduguri yau sha biyu ga watan ramadan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1428 wanda kuma shi ya daidai da 23 ga watan tara shekarar miladiya ta 2007 a tafsirinmu na surat yunus inda za mu tashi aya ta 25
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم Allah maɗaukakin sarki ya ce wallahu ya da'u ila daris salam kuma Allah shine yake kira zuwa ga gida na aminci wa yahdi man yasha'u ila siratul mustaqim yana shiryar kuma da wanda ya ga dama ya so zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici bayan Allah maɗaukakin sarki ya faɗi irin yadda duniya take da yadda take da gaggawar bushewa sai kuma ya kwadaitar zuwa ga aljanna ceto gidan aljanna wanda Allah madaukakin sarki ya sana dawa muminai a lahira ba yadda ba haka yake ba shi gida ne wanda yake ya kubuta daga dukkan wata cuta gida ne wanda yake lafiyayye Allah madaukakin sarki ya kirawo gidan aljanna da daris salam Qatada da Al-Hasan al-Basri suna cewa assalamu huwa Allah wad-daru hiya al-janna assalamu dinnan suna ne na Allah gidan kuma da ake magana shi ne aljanna an kirawo aljanna darus salam suka ce li anna man dakhalaha salima min jami'il afat wanda duk ya shiga gidan aljanna to duk irin cututtuka da bala'ai da masifu ya kubuta da gare su yana daga cikin sunayen Allah a sana wasu suka ce wannan ayar tana nufin wallahu yad'u ila dar salam assalam anan bi ma'ana assalam kamar yadda ake cewa arraba da arraba duk abu ɗaya ne Allah yana kira zuwa ga gida na kubuta wasu kuma suka ce assalam anan attahiyya wato gaisuwa saboda gaisuwar 'yan aljanna ita ce salam saboda 'yan aljanna a koda yaushe cikin irin wannan gaisuwa take su a junansu gaisuwar da suke wa juna kenan gaisuwar da ubangiji zai musu haka nan mala'iku wannan gaisuwa ba ta yankewa akai akai kamar yadda alhassan basri yake cewa inna salama la yanqati wa al ahli janna kamar yadda Allah ce tahiyyatuhum fiha salam تحيتهم يوم يلقونه سلام والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار saboda haka wannan ita ce gaisuwar da za su ta ji safe da yamma dare da rana don haka aka kira wannan gida da daris salam yahya ibn mu'az ɗaya ne daga cikin magabata waɗanda suka shahara wajen bautar allah da takawa yake cewa yabda adam دعاك الله إلى دار السلام فانظر من أين تجيبه فإن أجبته من دنياك دخلتها وإن أجبته من قبرك منعتها شياك أن أدب ألا يا كراو كزوا جدانا أمنش إتتي الجنة sai ka duba a ina za ka amsa wannan kiran idan ka amsa masa kiran tun a nan duniya to sai ka samu shiga gidan aljanna din idan kuma ka ki amsawa sai bayan an garkama ka a cikin kabari to muni ita ha sai a hana ka shiga wannan gida ya tabbata cikin sahihul bukhari hadisin jabir dan abdullah yake cewa ja'at mala'ikatun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa na'im فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان mala'iku sun zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin bacci sai wasu daga cikinsu suka ce ai bacci yake yi wasu kuma suka ce a idan ne yake bacci amma zuciyar a faɗake take sai suka ce wa junansu inna li sahibikum hadha mathalan fadribuhu lahu wannan ba abocin naku suna nufin manzo sallallahu alaihi wasallama yana da wani misali ku yi bayanin wannan misali فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان sai wasu suka ce ai bacci yake sai wasu suka ce a idan ne yake bacci amma zuciyar a take take فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبا وبعث فيها داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة sai suka ce misalin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a wannan rayuwa kamar misalin wani mutum ne da ya gina wani gida a cikin gida din ya shimfiɗa kabaki iri-iri na abinci sannan ya aika mai shela mai sanarwa cewa a zo wannan gida a ci abinci wanda ya amsa kiran wannan mai shela sai ya samu shiga cikin wannan gida ya samu cin wannan abinci wanda kuma bai amsa ba ba zai samu damar shiga wannan gida ba ba zai samu damar cin wannan kabaki ba faƙalu awwiluha lahu yasqaha sai suka ce to ayiwa ayi masa fassarar wannan bayanin wannan misalin ta yadda zai ƙara fahimta ta sosai faƙala ba'duhum innahu na'im wa qala ba'duhum inna al'ayna na'imatun wal qalba yaqza sai wasu suka ce ai bacci yake sai wasu suka ce a idan ne yake bacci amma zuciyar a fatake take faqalu ad-darul janna gidan wannan da ake magana shine gidan aljanna wadda'i muhammadu sallallahu alaihi wasallam mai kuma shelar da aka aika shi ne annabi sallallahu alaihi faman ata'a muhammadin faqad ata'a Allah wanda yayi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama da'a to Allah yayi wa wa man ata muhammadan faqad asa Allah wanda ya saba wa annabi sallallahu alaihi wa sallama kai tsaye Allah ya saba wa muhammadun farqun bainan nas Nabi sallallahu alaihi wa sallama shine mai rabewa tsakanin mutane wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shiriya ya rarraba tsakanin mutane an ware masu gaskiya an ware waɗanda marasa gaskiya an ware na Allah an ware na shaida saboda haka idan mai faɗar gaskiya ya bayyana cikin mutane waɗanda suke tafiya akan wani abu na barna lalle za su gan shi mai raba kai za su gan shi mai rarraba kai domin kuwa zai raba wasu da wannan barna din wasu kuma su ci gaba da abin da suke kai don haka idan aka ce maka kana kawo rarrabuwar kai kanka damu wannan sifa ce daga cikin sifofin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya samar da rarrabuwar kai a tsakankanin quraishawa yayin da suke kan wani abu ba daidai ba ya zo ya musu wa'azi wasu suka bi shi wasu kuma suka tsaya a kan abin da suka gada kaka da kakanni shi yasa suka ce wa muhammadun farqun bainan nas annabi sallallahu alaihi wasallam mai rarrabewa ne tsakanin mutane ya tabbata a cikin sahihul bukhari hadisin abu hurairah Allah ya kara masa yarda ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba qalu wa man ya'ba ya rasulullah qala man ata'ani dakhala aljanna wa man 'asani faqad aba manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce dukkan al'umma ta masu shiga aljanna sai dai wanda yake sahabbai suka ce waye kuma zai yi waye zai ce baya son shiga aljanna ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya mun biyayya sai ya shiga aljanna wanda kuma ya saba min to shine ya kiyata shine ya kiyata ya shiga aljanna saboda haka Allah yana kira zuwa ga shiga aljanna ta hanyar aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar saukar da alqur'ani ta hanyar sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya rike alqur'ani da sunna to shikenan ya amsa kira na ubangiji sai ya shiga wannan gida darus salam wanda kuma ya ki ansa wannan kira to wannan shine wanda ya ki yarda ya shiga imamu ahmad da ibnu hibban da tsayalisi da ibnu jarir da ibnu abi hatim da sauransu sun rawaito hadisi sahihi daga abu darda ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma tsala a shamsun qattu illa bu'ita bi janabataiha malakan yunadiyan yusmi'ani ahla al-ardi illa taqalay ya ayyuha an-nas halummu ila rabbikum fa inna ma qalla wa kafa khayrun mimma kathura wa alha ولا آبت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين اللهم اعطهم فقا خلفا واعطهم سكا تلفا وأنزل الله في ذلك قرآنا والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan hadisi na abu darda yake cewa ma tsala'at shamsu babu wata rana da za ta hudo ko wata rana ba ta taɓa hudowa ba face Allah maɗaukakin sarki ya aiko mala'iku biyu a gefenta ɗaya a gefen dama ɗaya a gefen hagu suna shela suna jiyar da dukkan wani wanda yake a doron ƙasa in banda mutum da ɗan adam su ne ba sa jin wannan shela suna cewa ya ku mutane halimmu ila rabbikum ku tattaro zuwa ga ubangijin fa inna ma qalla wa kafa abinda zai zama kaɗan amma ya biya bukata khairu shine mafi alkhairi mimma kasura wa alha daga abinda zai yawa amma kuma ya shagaltar kaɗan samu kaɗan kaɗan ɗin da zai biya maka bukata sannan kuma bai raba ka da Allah ba ya fi ka samu da yawa da yawan nan kuma ya raba ka da Allah yace kuma rana ba ta taɓa tafiya faɗuwa ba face Allah ya aiko da wasu mala'ika a gefenta guda biyu suna shela suna jiyar da dukkan wani wanda yake a doron ƙasa in banda ɗan adam in banda mutum da aljan suna cewa Allahumma aqimun mumtiqan khalafa ya Allah duk wanda yake ciyar da dukiyarsa saboda Allah yake taimako da dukiyarsa ya Allah ka ƙara masa ka musanya masa da wacce ta fi alkhairi wa'ti mumsikan talafa ya Allah duk wani wanda yake ruwa dukiyarsa baya ciyar da ita fi sabilillah ya Allah ka halaka wannan dukiya yace akan wannan Allah ya saukar da wannan aya wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim Allah yana kira zuwa ga gida na aminci gida na zaman lafiya sannan kuma yana shiryarwa zuwa ga hanyar da take hanyar da take miƙaƙƙiya ta wanda shi ne kira da ubangiji yake yi wanda shaidan kuma a gefe guda shi kuma yana kira zuwa ga jahannama yana kira zuwa ga wuta kuma dukkan masu kiraye kirayen nan da wanda yake kira zuwa ga aljanna da wanda yake kira zuwa ga wuta baya rasa masu ansa masa kusan ma ka ce waɗanda suke ansa wa masu kira zuwa ga jahannama din sun fi yawa akan waɗanda suke alka kiran Allah wa qalilun min ibadiyash shakur wa la tajidu aktharahum shakirin Allah ce lil ladina ahsanu al husna wa ziyada lil ladina ahsanu al husna wa ziyada wa la yanhaqu wujuhahum qatarun
Allah ce lillazina ahsanul husna wa ziyada ga waɗanda suka kyautata ayyukansu a nan duniya suna da sakamako mafi kyau wa ziyada da ƙari akan wannan wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala zilla kura ba za ta rufe fuskokinsu ba haka nan kaskanci ba zai rufe fuskokinsu ba ulaika ashabul janna waɗannan su ne ma'abota shiga aljanna hum fiha khaliduna su masu zama ne dindindin a cikinta Allah madaukakin sarki yana ba mu labarin cewa wanda duk ya kyautata aiki a nan duniya ta hanyar kyautata imaninsa ta hanyar yin ayyuka na gargaru to yana da sakamako mafi kyau ahsanu suka kyautata a nan duniya to suna da sakamako mafi kyau ma'ana ayyukan da za su yi Allah maɗaukakin sarki idan ya tashi sakanka musu zai ba su sakamako mafi kyau daga wannan mafi kyau daga wannan domin kamar yadda Allah yake cewa man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wanda duk zai yi aiki na kwarai guda ɗaya Allah zai rubanya masa manzo Allah yake ila sab'ati da'afin ila ad'afin kathira wallahu yudha'ifu liman yasha za a ruɓanya masa aiki ladan aikin har zuwa ɗari bakwai bal zuwa zuwa riɓi ma wanda Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ya san adadin su ila abu'atin kasira Allah yana riɓa wanda ya ga dama yadda yake so Allah maɗaukakin sarki ya buɗe hanyoyin falalar ga sunan ta ko'ina wanda ka ga bai shiga aljanna ba shi ne bai ga shi ne bai ga dama amma irin rahama ta Ubangiji da tausayawa na Ubangiji da ya sanya ayyuka waɗanda suke masu wanda suke kaɗan amma ya sanya musu gwaggwaɓar lada ka duba ka ɗauki sallah ita kaɗai sallah irin ladaddakin da yake cikin sallah tun daga lokacin da mutum zai ɗauki ta ya fara alwala za a fara kakkaɓe masa kurakuransa ana ɗaukaka matsayinsa lokacin da zai taho bayan ya gama alwala ya taho a hanya duk taku ɗaya da zai yi kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk sanda zai ɗaga kafa sai an ɗaukaka matsayinsa sanda zai ɗaga kafa kuma sai an kaskaɓe masa kurakuransa haka nan in ya zo ya shigo masallaci ya zauna yana jiran liman a cikin wannan zaman jiran da yake yi ana rubuta masa ladan sallah فإن أحدكم في الصلاة ما دامت الصلاة تحبسه Allah ce ɗayan ku yana cikin sallah ne matuƙar sallah ce ta tsare shi sannan ya zo ya yi sallah tare da liman tare da jama'a a ninninka masa ladadakin da zai samu sama da idan shi kaɗai ya yi sallah a cikin sallah ɗin nan Allah maɗaukakin sarki ya buɗe masa ƙofofi na ganawa da aqrabu ma yakunu al-'abdu ila rabbih wa huwa sajid idan kuna cikin sujada manzo Allah ya ce ku yi ta addu'a ku yawaita ga addu'a fa qabilun an yustajaba lakum ya cancanta a irin wannan yanayi Allah ya amsa muku kofofi haka ka duba sallah ita kadai kuma kowace sallah idan mutum ya yi ta ko ya tashi zai yi ta yana cikin wannan alkhairai yana cikin wannan rahamomi ashe kaga ubangiji ya baka hanyoyi waɗanda za ka shiga aljanna sai dai in kai ka kina ka ce ba ka so ka ki yarda ka yi aiki da abinda musulunci ya koyar to sannan waɗannan ayyuka da muke yi gaba ɗaya idan muka kiyasta su da ni'imar ubangiji da ya mana ni'imominsa da ya yi mana sai mu ga ba za mu iya biyan ni'ima ɗaya daga cikin ni'imominsa halittarka da Allah ya ni'ima ce sannan irin abubuwan da ya hore maka a cikin halittar taka su kansu ni'imomi ne ni'imar ji ni'imar gani ni'imar shaka ni'imar ɗanɗano ni'imar taɓawa da hannu ni'imar lafiya duk waɗannan ni'imomi ne in aka ce ka biya ni'ima ɗaya daga cikin ni'imomin nan wani aiki za ka biya ubangiji iskan nan da muke shaka a ce bil ake kawo wani kuɗi za ka tara ka ba da biya bil ɗin iskar nan ba za ta biyu ba kuma ga ta nan ba ƙaƙƙautawa ba ranar da aka tashi aka ce fa yau duniyar ba iska ba an rasa ta shaƙa babu yau da ɗan adam ne yake sakin iskan nan a shaƙa me kuke tsammani ai za a wayi gari kuma shi kenan a ce ai yau kuma an tashi fa iska fa babu mu duba ba aikin ɗan adam ba aiki ne na Allah amma ɗan adam irin abin da yake na barna a doron ƙasa sai kokarin kawo barna yake cikin aikin Allah zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas li yuziqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un barna ta fito ta bayyana a tudu da cikin ruwa kuma saboda irin abin da hannayen 'yan adam ne suka tsoro ka duba maganganun da ake ta yi na dumama duniya na dumama duniya waye ya jawo maganar dumama duniyar nan ba dan adam ba kullum muke dumama duniyar nan kuma mu muke ta gaya wa junan ku cewa fa muna muna dankaran wani bala'i abin nan na zafi kullum ƙaruwa yake kasashen da ba a san su da zafi zafin su sai abin nan har wasu kasashe ma ana fitowa a turai a ce a ce a ce zafin rana ya kai ya kai koci digiri abinda ba su san wannan ba a shekarun baya kaga alfasadu kenan bima bima kasaba bima binna bima bima kasabat aidin nan saboda abinda hannayen mutane suka tsoruta wanda wannan su da kansu a iya binciken su sun gano irin bala'in da zai amma an kasa rage ɗumama gari kuma an san masu ɗumama duniyar nan wasu waye suke kona abubuwan da suke ɗumama duniyar wacce tafi kona wacce tafi kowa kona ita ce annabi ita ce ta farko abinda take kodawa daga gas da diesel da da da da fetur ita tafi kowa konawa amma kuma an kasa yin wani abu to irin ni'imomin da Allah ya yi wa dan adam a ce ya biya ni'ima kwaya ɗaya kawai duk aikin da zai ba zai biya wannan ni'ima shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani wanda yake daga cikin ku aikin sa ne zai shigar da shi aljanna suka ce har kai ya rasulullah ya ce hadi sai dai Allah ya lullube ni da rahamarsa illa an yatagammada ni Allah bi rahmati sai dai Allah ya lullube ni da rahamarsa saboda haka wanda ya samu kanshi a gidan aljanna ya sani falala ce ta ubangiji falala ce ta bashi amma ba aikinsa aikinsa zai iya zama sabar amma ba wai wannan aikin ne da ya yi ya cancanci lalle sai ya shiga aljanna wanda kuma ya tsinci kanshi a gidan wutan Allah ya tsare mu wannan adalci ubangiji ba a zalunce shi komai ba adalci ne aka yi masa shi ne Allah ce lillazi na ahsanu sai ce alhusna alhusna af'alu tafdil ne na mu'annas na hasana alhasana ba a ce lillazi na ahsanu alhasana ba sai aka ce alhusna wato mafi kyau ka kyautata to za ka samu mafi kyau hal jaza'u ihsan illa ihsan ka yi kyautayi anan ka kyautata a lahira ma za ka ga mai kyau to in Allah kuma ya tashi baka sai ya baka alhusna wato mafi kyau din tara kalmar husna ba wai tana nufin mai kyau ba tana nufin mafi kyau da ake cewa asma'ullahi alhusna sunayen Allah mafi kyau kada ka ce sunayen Allah masu kyau ka rage musu ka rage musu matsayi sunayen Allah mafi kyau inda masu kyau ake so ake sai ake asma'ullahi alhasana to alhusna af'alu tabdil ne na alhasana mu'annas ne na alahsan namiji a ce alahsan mace kuma a ce alhusna kamar al'akbar da alkubra Allah ce wa ziyada za kuma su ga ƙari ko dai ƙari ta fuskar aninninka musu aikin da suka yi ladan aikin da suka yi الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ko dai wannan shine ziyada din ko kuma ziyada abinda Allah madaukakin sarki zai ba su doriya akan aljanna akan gidaddaji manya manya na aljanna akan hurul aini da zai ba su akan yarda da zai yi da su Allah madaukakin sarki kuma ya hore musu ganin fuskar sa mai karamci wannan kalmar ziyada din nan da dama daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama haka suka fassara ta kai har ma an rawaito hadisi marfu'i zuwa ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wanda ya fassara wannan aya ko wannan ziyada din da cewa ganin ubangiji ake nufi a lahira ganin ubangiji a aljanna imam muslim ya rawaito hadisi haka nan imam ahmad haka nan malaman da suka yi rubutu a babin aqida irin su ibnu abi asim irin su abul qasim lalaka'i da sauran da sauran su roito hadisi sahihi daga suhai ar-rumi Allah ya kara masa yarda ya karanta yace manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya lil ladina ahsanul husna wa ziyada waɗanda suka kyautata suna da sakamako mafi kyau da ƙari sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce idza dakhala ahlul jannati aljanna wa ahlun nari nara nada munadi ya ahlal janna inna lakum inda allahi maw'idan yuridu an yunjizukum in yunjizakum فيقولون وما هو ألم يثقل موازيننا ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار قال فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم ما يكي صلى الله عليه وسلم يشيء دم dan aljanna suka shiga aljanna Allah ya sa mana daga ciki dan wuta suka shiga wuta Allah ya sare mu na da munadin sai me yayi kuwa yayi kuwa ce ya ahlal janna ya ku dan aljanna inna lakum inda Allah maw'idan kuna da wani alkawari da Allah ya yi muku yuridu an yunjiza kumuhu yana so ya cika muku wannan alkawarin bayan an gama shiga aljanna fa kaga duk ni'imomin da Allah ya maka alkawari duk ga sunan har ma wanda baka san da su ba kamar yadda ya ce duk ka gan su sai kuma ka ji ana shela a ce akwai wani alkawari da aka yi muku za a cika muku to shine sai su ce wa ma huwa wani alkawari ne kuma wannan alam yusaqqil mawazinana Allah bai nauyaya ma'aunan mu ba na lada alam yubayyid wujuhana Allah bai sanya fuskokin mu suka yi fari ba ranar da fuskokin wasu ranar da fuskokin wasu suka yi baki wayu yudkhilna aljanna ya shigar da mu kuma cikin aljanna wa yujirna minan nar ya kuma tsare mu daga wuta kuma me ya rage qala fa yakshifu lahu alhijab sai rabbul izzati ya yaye musu hijabi shamaki da ke tsakaninsu da shi fa yanzuruna ilayhi sai su kalle shi fa wallahi ma'aiki yace na rantse da Allah ma a'tahu Allahu shay'an ahabba ilayhi min an-nazari ilayhi duk a cikin abubuwan da Allah ya ba su din na jin daɗi babu wani abin da ya ba su mafi soyuwa zuwa gare su kamar wannan duba da suke zuwa gare shi wala aqarra li a'yunihim babu abin da ya sa musu farin ciki a zuciya kamar irin wannan wannan yana nuna cewa musulmi muminai za su ga Allah ya mu gobe kiyama wannan ita ce aqida ta ahlus sunnati wal jamaa tun daga kan sahabbai har zuwa yau duk wanda yake kan tafarkin ahlus sunna wal jamaa ya yadda ya yi imani cewa muminai za su ga Allah ranar gobe kiyama za su ga fuskar ubangiji wajhul karim ayoyi daban-daban sun zo sun karfafa wannan batu Allah yana cewa wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wasu fuskoki a wannan rana masu walwala ne masu annuri ne sannan kuma masu duba ne zuwa ga ubangijinsu Allah yana magana a kan kafirai yace kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubuna a aha lalle su kafirai a wannan rana waɗanda ake yi wa shamaki ne ga barin kallon ubangijinsu ga barin duban ubangijinsu to kaga idan za a yi wa kafirai shamaki kenan muminai su ba za a yi musu ba akwai bambancewa tsakanin muminai da kafirai haka nan Allah ya ce lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid mazid din nan shine wa ziyada din da Allah ya faɗa suna da duk abin da suke so a aljanna sannan mu kuma muna da ƙari da zamu yi musu Allah ya ce a wata ayar alal ara'ik yanzuru suna kan ga faka abin nan kan kan kujeru kan gadaje na ni'ima yanzuruna suna duba zuwa ga ubangiji ya tabbata cikin bukhari da muslim hadisin jarir ibn abdullahi bajali yace kunna julusan inda nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wata rana muna zaune a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam idh nazara ila al-qamar lailat al-badr sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga kai ya dubi wata ran daren goma sha hudu kamar yadda zo a wata ruwaya ran daren goma sha hudu kala innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على ثلاث قبل طلوع الشمس وثلاث قبل غروب الشمس فقط النبي صلى الله عليه وسلم يتشي دسو إنكم سترون ربكم للي تبتش حقيقة ذاك بأبنجكم كما ترون هذا القمر كما يدفك جنون ونوتي yadda kuke ganin wannan watan haka za ku ga ubangiji la tudamuna fi ru'yati babu babu maganar wato matsar juna turere ne ya turmutse ne babu maganar wannan yadda in za mu ga wata ba ba wani ture ture wanda yake ka kare ni wanda yake ba na gani wata daren sha hudu kowa yana gani to haka za ku ga ubangiji annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama kamar yadda ya kuma zuwa a cikin littafin bukhari da muslim hadisin abu sa'id al-khudri ma'aiki sallallahu alaihi wasallam anna nasan fi zamanin da yadda abu sa'id yace anna nasan fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam qalu ya rasulullah hal nara rabbana yawm al-qiyamah wasu mutane a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suka tambaye shi suka ce ya ma'aikin Allah za mu ga ubangijinmu ranar gobe kiyama قال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم يجي رسول نعم إذا كنت هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيها سحاب قالوا لا قال وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيها سحاب قالوا لا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهم منذ صلى الله عليه وسلم يشهد سوء إذا قد أبيجي شن كنا samun cutuwa yayin da kuke so ku daga kai ku kalli rana a lokacin garjinta lokacin da ta raba tsaka sama fayau babu girgije a cikinta suka ce ba ma jin wata wahala ya ce to shin kuna jin wahala idan za ku kalli wata ran daren sha hudu sama fayau laisa fiha sahabu babu wani girgije da ya rufe sama suka ce la ba ma jin wannan annabi ya ce to haka nan ba za ku wahala ba wajen ku ga ubangijin ku ranar gobe kiyama sai kwatankwacin yadda kuke ji lokacin da kuke kallon ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda wannan ita ce aqida ta ahlus sunna hadisai da dama har ma wasu malamai suka ware littafai dan yin bayanin wannan dara kutni Muhammad ibn Umar addara kutni ɗaya ne daga cikin hamshakan malaman hadisi ya rasu tun hijira tana 385 littafi guda ya ware sunan shi kitabun ru'ya kitabun ru'ya ai ru'yatul lahi subhanahu wa ta'ala saboda an samu wasu yan bid'a tsararru waɗanda suke ƙaryata wannan mu'tazila suna ƙaryata wannan jahmiya suna ƙaryata wannan ta ba za a ba za a ga ba za a ga Allah ranar gobe kiyama ba har wata rana da bishril mirrisi ya rasu ɗaya ne daga cikin jima-jiman yan bid'a sai ya mutu sai wani babban malamin tsada sunna sai ya je ya halarci jana'izar aka yi sallah da shi kenan sai yan uwa ahli sunna sai suka miƙa mamaki wannan jijjige a cikin bid'a ya mutu kuma a samu wannan hamshakin malamin ya je sallah bayan sai suka je suka ce ya aka yi haka ya ce ai ban taba jin ban taba zuwa sallar da naje ta jana'iza nayi ta naji daɗi ba kamar wani take ya haka ya ce a cikin sallar nan nake addu'ar da nayi na ya ubangiji ba wannan naka bishirin mirisi babban dan bid'a ne ya ce ba wannan naka bishirin mirisi yadda yake karyata azabar kabari ya Allah ka jarrabe shi da ita ya Allah ka jarrabe shi da azabar ku ya ce ba wannan naka ya ubangiji yadda yake ƙaryata ceto na annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka haramta masa yace ba wannan naka ya ubangiji yadda yake ƙaryata ganinsa ya Allah ka haramta masa ganin sa ranar ce shi yasa ya ji daɗin zuwa wannan sallah saboda shi wannan mutum a rayuwarsa irin aƙidar da ya ta yaɗa wake ƙaryata ceto ƙaryata azabar kabari ƙaryata ganin ubangiji ranar gobe kiyama shine ya je a bayansa yake addu'a irin wannan tunda dai ya ce babu azabar kabarin to bara ya masa addu'a in ba in akwai ta ya Allah ka jarrabe shi da ita kadan da na masa yayi imani a cikin kabari har la yanfa'u iman la yanfa'u imanu ceton kuma da yake kare ta ya Allah kada ka ka sa annabi ya cike shi ganin ubangiji da ya kare ta ya ubangiji kada ka nuna masa kanka to a nan duniya za a ga ubangiji a nan duniya akwai wanda zai ce ya ga Allah annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama shi kadai aka ja'i aka yi ja'i ja akan ganin ya ga Allah da ya isra'i shi ma ba a doron kasa ba shi ma da ya tafi isra'i mai iraji da ya tafi mai iraji shin ya ga Allah ko bai gani ba aka samu kaɗan daga cikin sahabbai wasu suka ce ya gani mafiya yawa suka ce bai gani ba ibn taymiya yake cewa hatta waɗanda suke cewa ya gani ko ake jingina musu ruwaya cewa ya gani kamar abdullahi dan abbas babu inda ruwaya sahihiya da ta tabbata da isnadi sahihi suka ce ya ga Allah bi ainai ra'si sai dai a ce bi fu'adihi ko bi qalbi ya ga Allah amma da zuci da zuciyarsa amma ba da idanu ba wanda wannan ta sa wasu suka ce kusan akwai ijma'i kenan babu sabani ma tsakanin sahabbai cewa ya gan shi ko bai gan shi ba Abu Dhar da ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam kaga ubangiji ya ce nurun anna ara haka ya tabbata a cikin sahih muslim ce haske ta ina zan gan shi ta ina zan gan shi nuna bai gan shi ba sai da tuna Aisha rantsuwa ta ce wallahi duk wanda ya gaya maka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya isra'i ya ga ubangiji shi to ƙarya yake ƙarya yake saboda haka sahabbai da dama korewa suke yi shi yasa ibnu taymiya ce wanda ya kore yana kore gani ne na ido wanda kuma aka ga ya tabbatar yana tabbatar da gani ne na zuciya amma babu wanda ya tabbatar da gani na ido annabi musa alaihi salam yayin da Allah maɗaukakin sarki ya kirawo shi zuwa ganawa da shi falamma ja'a Musa li miqati wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk qala lan tarani ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر موسى سعيدا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين annabi musa alaihi salam lokacin da ya je gana da ubangiji ya ji maganar ubangiji sai ya ce ya ubangiji ka nuna min zakin sama sai allah ce da shi lan tarani ba za ka taɓa ganina ba ba za ka taɓa ganina ba ka dubi wancan dutsen mamakin dutsen can idan ya tsaya a gurinsa bai bushe ba to za ka iya gani ba yayin da ubangiji ya tajalli ga wannan dutsen ja'alahu dakka sai ya sa shi ya nike shi rugu-rugu nan take musa ya faɗi ya suma da ya tashi sai ya ce tsarki ya tabbata ga Allah na tuba na tuba ya nemi ganin Allah a doron ƙasa na ce lantara shi yasa ya tabbata cikin sayar bukari ma'aikin sallallahu alaihi wasallam yana cewa innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu ba za ku ga ubangijin ku har sai bayan kun mutu mana sai a alkiyama sai a alkiyama annabi ya faɗa wa sahabbansa wannan magana ne a yayin da ya musu maganar dujan wanda zai bayyana ya ce shi Allah ne ya zo wa mutane da wutarsa ya zo wa mutane da aljanna ya nuna sama ya ce ka zubo da ruwa ta zubo da ruwa ya nuna ƙasa ya ce ka fitar da tsirrai ta fitar da tsirrai ya sa a kawo masa mutum ya tsaga shi gida biyu ya kuma ce ya tashi a ga mutumin nan ya tashi ya ce shi Allah nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu a'wa wa inna rabbakum laysa bi'a'wa wa'lamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu Allah ya ga musu alamomi guda biyu wanda za su iya gane ƙaryar dukkan na farko idansa ɗaya ubangiji ba idansa ɗaya ba alama ce ta zahiri alama ta biyu zai ce shi Allah ne ga shi kuma kuna ganin sa tare da cewa ba za ku ga Allah ba har sai sun mutu wannan ita ce aqida sahihiya aqida ta ahlus sunna dangane da ganin ubangiji a doran kasa akwai wasu rubabbun hadisai marasa kyau marasa fasali za ka gansu a cikin littafin al-mawdu'at na ibn jawzi ya kawo su dan yayi bayanin cewa hadisai ne bara gurbi cewa wai ranar arafa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wai ya ga ubangiji ala jamalin aura akan wani fatsi-fatsin rakumi wani koren rakumi wai ga Allah ya hawo shi wannan hadisin ƙarya ne hadisi ne na zanadika hadisi ne na mulhidai waɗanda suke so su ce ana ganin Allah a duniya Allah ba a ganin sa a duniya waɗanda suka fito suka ce ana ganin Allah a duniya ko ma suka ce komai ka gani Allah ne kowa ka gani Allah ne mutum shi da kansa ma Allah ne aqidar yan wahadatul wujud ila yan wahadatul wujud al-ittihadiyya wal hululiyya wanda sun kasu gida biyu akwai waɗanda suke suna nuna wasu keɓantattun abubuwa ne su ce a nan Allah yake bayyana kamar kiristoci kaga cewa suke annabi isa Allah ne ko mahaifiyarsa Allah ne suka taƙaita ulu bayyanar ubangiji a cikin surar annabi isa da surar mahaifiyarsa yahudawa suka ce uzairu shine allah ko shine dan allah aka samu shi'a saba'iyya mabiya abdullahi bin saba da yahudan nan da ya karyar da'awar musulunci suka ce sayyidina ali allah sayyidina ali ya kona da wuta har abdullahi dan abbas yake cewa da ina nan da baka kona su da wuta ba domin yana kona su da wuta suna cewa yanzu ba muka fara yadda sai Allah din ai ba mai azaba da wuta sai Allah shi yasa abdullahi dan abbas yace da ina nan saboda naji annabi yana cewa innahu la yu'azzibu bin nar illa rabbun nar ba mai azabtarwa da wuta sai ubangijin wuta da ban barka ka kona su ba sai a sa takobi a tare musu kai to waɗannan alghaliya ɗin su ma suka duba sayyidina ali suka ce ubangiji yana hulubi a cikin sa da waɗanda su kuma suke cewa alhakimu bi amrillah wani tara wani basaraki da aka yi a daular fatimiyya cewa shi Allah ne kai albatiniya ma gaba ɗaya su abinda suke cewa dukkan sarakunan da suka fito a wannan daular alloli ne al-mu'izzu bi amrillah ɗaya daga cikin sarakuna idan ya fito take ake masa ana masa firari ana cewa ma shi ita la ma sha'a fil aqdaru fahkum fa anta al-wahid al-qahhar yace takunka kai takunka a dake abinda ka ga dama shi zai wakana ba abinda Allah ya ga dama kai hukuncin ka yadda kake so fa anta al-wahid al-qahhar haka nan suka ce al-hakim bi amrillah shi ma Allah ne wasu kuma su duba wasu samari ko wasu irin yara ƙanana masu kyan halitta su ce Allah yana yana hululi a cikin wannan an samu da yawa daga cikin sufaye masu wani to akwai kuma waɗanda su kuma kowa ma Allah irin mabiya ibn arabi ibn sab'in ibn farid al-qulawi da sauransu da sauransu waɗanda suka bayyana su kuma suka ce kowa ma a iya kiran shi Allah ko mai aka bauta wa Allah aka bauta ma tamma mawjudun illa Allah su ce babu wani abu samanne da ido zai gani hannu ya taɓa sai Allah da haka kowa ma Allah ibnu arabi a cikin fususul hikam wani littafin sa da malamai suke kira khususul kufri ibn arabi din a gurin sufaye wato wani wani wani wani wani wato waliyi ne wanda ba kamar الشيخ الأكبر من كذا الشيخ الأكبر تشيك ابن عربي الطائي أتشكي فصوص الحكم جيزو تفسير فدر الله إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون كتب الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم yace wannan ayar abin da take cewa lalle waɗanda suke sun rufe zuciyarsu da soyayyar Allah kaga ba kafirai ba ke dan shi abun sa ba kafirai komai ka bauta Allah ka bauta yace wannan ayar abin da take nufi waɗanda suka rufe zuci zukatansu da soyayyar Allah kai manzo sallallahu alaihi wasallam sawa'un daidai ne abin ka ka gargade su akan su daina ganin waɗannan abubuwa a matsayin Allah ko ka su daina ba za su yi imani ba dan duk waɗannan abubuwan da suke bauta wa ni suke gani a ciki dan haka ba za su yi imani ba khatama Allahu ala qulubihim Allah ya rufe zuciyarsu ba sa ganin kowa sai shi ce Allah ya rufe jin su ba sa jin kowa sai shi Allah ya rufe idan su ba sa ganin kowa sai shi don haka komai suke gani shi su walahum azabun azim suna cikin azaba mai girma na cewa sai ka raba su da nufa ka raba su da bauta ma waɗannan abubuwa shi yasa yake cewa aqad al-khalaiq fil ilahi aqaidan وأنا اعتقدت جميع جميع ما اعتقدوه yake cewa halittu kowa yana da aƙida ta da yake da yadda yake ganin ubangiji yace shi duk aƙidunsu shi su ne aƙidunsa don haka yana da aƙidar musulmi yana da ta kirista yana da ta yahudu yana da ta masu bautar rana yana ta masu bautar wata yana ta indiyawa yace duk ya kudurce wannan aƙidar ba ana taƙattu jami'a ba taƙadu kaga waɗannan ai ba su taɓa samun gurbi a wani musulunci ba zai samu gurbi a cikin wannan tarkacen ba da zarar ya yi kudirce waɗannan su shi ke to haka nan su hallaji su hallaji su ma aka suka rayu har mamamai suka yi ittifaki a kan kafirci suka ce zindiki ne a kashe shi a bagdad aka yi wannan fuka haku gaba ɗaya suka yi suka yi ittifaki suka yi fatawa akan cewa hallaji zindiki ne سبحان من أظهرنا صوته سر سنا لاهوته الثاقب ثم بدا مستترا ظاهرا في سورة الأكل والشارب وألا يا حسن لاهوت حسن أن لن يا فتو أجكم متو har ya fito gashi a ɓoye gashi a fili fi suratul akil wa sharib in ka ga mai cin abinci shine in ka ga mai shan ruwa shine mai shan giya shine da yace duk su ne saboda haka suke bugar kirji su ce su ma Allah halaji din nan cewa yake an Allah abin da yake faɗa ke yace shi Allah ne shi Allah ne yace ma fi jubbati illa Allah wannan alkebbar sai ya buɗe alkebbar ce wanda kuke gani cikin alkebbar nan Allah ne kuke Allah ne kuke akwai inda yake cewa baini wa bainaka inniyun تزاحمني فارفع بحقك إني من البيت wai shi inni din nan kaga kalmar inni ai tana nuna kai akwai ta kenan tana ishara zuwa ga kanka yace to wannan kalma ta ni tana takura mu ma'ana babu shi Allah ne kawai yake cewa ya Allah ka dauke wannan inni din tsakanina da kai ya zama ni ne kai kai ne ni farfa bi haqqika inni min al-bayt saboda haka suka fito akan cewa Allah a kowa zai iya zama Allah a shau Ibrahim Inyas a cikin littafinsa a sirrul akbar wa nurul abhar irin littafai ne da ake ɓoye su ba a fito da su dan wallahi aka fito da littafin da aka karanta to kasuwar ta tashi wallahi da za a tarwatsu kuma ana shakka a fito da shi a karanta النور الأبهر والسر النور الأكبر والسر الأبهر abin da asirul akbar wa nurul abhar dalilin da yasa masa kenan asirul akbar shi yasa ake koyo sirri ne babba a cikin wannan littafin yake cewa Allah madaukakin sarki ma hajabahu anil murid wujudi mawjudin ma تعالى عن ذلك علوا كبيرا بل ما حجبه إلا توهم موجود إلا توهم وجود موجود معه فإذا أراد الله استفاء عبده رفع عنه ذلك التوهم فلا يرى شيئا يحجبه عن الحق بل لا يرى شيئا وذلك فناء في محو يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فحينئذ يأتيه صريح الحق فلا يرى وجودا إلا الله ولا يرى نفسه ولا يرى سواه ولا يرى فناءه بل لا يرى إلا الله أحد وفي هذا المقام يقول أنا الله لا إله إلا أنا واحد أتكون وانا اللي فلا يقول لي يتي شيء الله ba wani abu ne da yake akwai shi ba ya hana abin shi wato ba samuwar samamman abu ne ya hana ka da Allah ba ya ce ai babu wani abu da zai iya haji zai wa Allah shamaki ya ce abinda ya hana muridi wanda ya shiga cikin kafarkin nasu abinda zai hana shi ya ga Allah tawahumi wani ludani da ya sa a kwakwalwarsa cewa akwai Allah akwai wani Allah cewa akwai wani Allah da ya sa a kwakwalwarsa shi yake hana shi ga Allah amma da zarar ya ɗauke wannan tawahumi ya ce in Allah ya so ya zaɓi bawa sai ya ɗauke masa wannan rudin da yake kwakwalwarsa sai ya ga ba wani abu saman mai sai an ya ce wannan shi suke kira fana'un fi mahau har ya jawo maka aya dan da yankun lahu la ya sha'u wa ya ce to a wannan lokacin gaskiyar karara za ta bayyana gare shi ba zai ga saman mai ba sai Allah ba zai ga kansa ba ba zai ga waninsa ba ba zai ga fana'insa ba ba abin da zai gani sai la ilaha illa huwa ya ce a wannan makamin in ya kai wannan makamin ya kai wannan matakin sai ya ce ana Allah la ilaha illa ana wahadi ni ne Allah babu abin bauta da gaskiya sai ni kadai wannan shi suke kira na fiyul gairiya kada ka ga akwai wani ba Allah ba wai in kai haka to tauhidin ka ya samu rakata don tauhidin suna kasa shi gida uku suna kasa shi kashi uku akwai tauhidi na amma akwai tauhidi na khassa akwai tauhidi na khassatul khassa sun ce akwai akwai kishirun akwai lubbin akwai lubbu lubbin akwai bawo akwai kwayar ciki akwai kwayar kwayar ciki akwai tauhidi na gama gari akwai tauhidi na yan ajin tubarkalla na musamman idan aka duba littafin jawahirul rasail jawahirul rasail a nan garin aka wanda ya hada shi ya tattara wasiƙu ne da shehu yake yi wa almajiransa na mantaka a nan shehin da ya hada shi a nan garin yake yara su ba zan ga muku sunan shi ba amma ku je ku ku samu littafin sunan shi jawahirul rasail ka duba a cikinsa a shafi na juz'insa na biyu juz'i biyu ne a haɗe juz'insa na biyu shafi na 60 za ka ga wannan kashe-kashe tauhidi na la ilaha illa huwa wannan na amma ne tauhidi na la ilaha illa anta wai Allah ya fara matsowa kenan ka fara ganin ka to shine wai za ka ce la ilaha illa anta sai tauhidi na dan ajin tubar kalla na koli shine la ilaha illa anta ta zama shi an aka duba jawahir rasa'i za a ga wannan a cikin juz'i na biyu shafi na goma shafi na goma yake cewa bal rubbama yakunu rabbul alamin fi surati rabbi Allah ma na iya zama a cikin sura ta mutum a nan garin aka hada ba ba wai a Kano ba sunan littafin jawahirul rasail juz'i biyu ne ana samun ta a kasuwa mu dai a can Kano ana sai da shi amma da yake ba a fitowa a faɗa mutane zai yi sai ga gan hoton shi mai wannan maganganun an cika gari da su mutum ya sa a kan ya sa a bayan motarsa ya sa a ɗakin ya sa a kofar gidansa ko zai kare shi daga bala'i akwai abin da zai ja bala'i irin wannan wannan ai shi zai ja bala'i irin wannan magana domin kesa alfarmar tauhidi ne a cikin diwaninsa sunan shi tuhfatu a tsayibil amfal fi madhi sayyidi abul abbas yana yabon shewa a cikin a shafinsa na 86 a ciki yake ikirarin cewa shehu tijjani ma Allah fa inna shaykha mazharu zati rabbi wa aynu al-ayni aynu abi al-abad yaghusu wa duna zaka al-bahr rusulun wuqufan irsa irsi mithli asi yake cewa in kaga shehi to kaga mazhari na zatin ubangiji in kaga shehi shehu tijjani yake ne yace kaga mazhari na zatin ubangiji yake cewa yana yana wato nintsaya yana iyo a cikin wani tatti wanda manzanni ma sun kasa shiga su iyo cikinsa wacce magana ta halitta abu ya zilin bisami ita ce yake nanatawa a wani gurin ba yake cewa wanda zai ga shehu tijjani ya ga Allah yake cewa khalifatullahi fi ardin lidhalika man ra'akuhu faqad ra'a rabbal bariyat a cikin wannan littafin nasa a wannan diwanin nasa tuhfatu aqayibil anfal wanda yace ba haka bane je karanta to shi kansa almajiransa daga cikin irin malamai manya na Kano wanda suka yi waƙoƙi wajen yaban shi shehu ya su kansa su ma sun ba shi wannan matsayi da shi ya ba wa su akwai ɗaya daga cikin su ba zan faɗi sunan shi ba sai a ce muna gaji kaga kaga matsala wato mutum ne ya rubuta abu ka saya a kasuwa ka karanta in ka fito kana faɗa ta ce ka zargi shi to wanda matsalar kaga ba da zamu yi to za ba zai ba za mu fasa faɗa ba saboda ana lullube wa mutane ba a so mutane su san wannan to kuma in ba ka san wannan din ba za ka iya gane gaskiyar da muke kira a kai wannan dage wanda muka yi ba za a gane ta sai a ga irin abin da malam abubakar gumi ya zo shekaru yana kai ina sai a ga rigima ce kawo ana zaman lafiya a to shi ya san abin da ya hango dan malami ne ya san abin da yake birni a karkashin kasa wasu ba mabamai ne wanda za su halaka al'umma yake cewa خليفة الله في أرضه ورائيك رائيه بغير اتحادته kai khalifan san khalifan ubangiji ne a duniya wanda ya ganka ya ga ubangiji wanda ya ganka ya ga ubangiji shi yasa suke cewa wanda ya ganshi ko kafiri ko kafiri ne ya tsira wa ru'yatuhu fawzun kabirun wa magnamun وسعد لرائيه لو رآه كفور وانا وانا malami ne daga cikin malaman sa akan kuma ba sai na faɗi sunan shi ba shi yake faɗa wannan shi ganin shehu inyar babbar nasara ce babbar riba ce arziki ne ga wanda ya ganshi ko da ko a kafir ya ganshi ko kafir ya ganshi mutumin da yake rubutun sa ba an ka gani ta hayar ta hayar وإن خطوطي للأنام سعادة فلن يشق يوما من رآني وخطيها أتكن ديوان سأوثق الأرى ديوان سنن سأوثق الأرى ديوان سأظهر هذا gudan guda shida a guri daya akwai diwanin sa sunan shi auta qul'ura a ciki yake faɗa wannan yake cewa wa inna qututi lil anami sa'adatan sa'adatan rubutu na kawai wato arziki ne ga duniya falan ya shiga yawman marra ani wa qatiya wanda duk ya ganni ni da rubutu na ba zai taba tabewa ba ba zai taba tabewa ba ba zai tabe ba wanda ya ga rubutun sa yace wa ma qultu hadha duna iznin fa innani la aqtumu sirran la la la la abuhu li ghayriya la yubahu li ghayriya yace ba ba rashin izini ya faɗi wannan ba ya faɗi wannan da izini yace akwai ma wani sirrin da ba zai fito ya faɗe shi insha Allah za mu ci gaba da wannan bayani akan wannan aya wa sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina